يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من كرم الله ونعمه لهذه الأمة أن بعث إليهم رسولا فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى الاجتماع والأخوة الإسلامية فيما بينهم فاجتمعوا تحت راية التوحيد فاجتمعوا تحت راية التوحيد وتحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم فزال ما بينهم من شحناء وعداوة وأصبحوا إخوة متحابين حتى يؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وذلك بفضل الله ونعمته عليهم كما قال جل في علا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف الله بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى فاجتمعت بالإسلام القلوب المتنافرة كل ذلك بفضل الله وتوفيقه وهذه الأخوة الإيمانية والمحبة الدينية جاء الإسلام على توثيقها والحث على رعايتها لهذا يا عباد الله جاءت النصوص الكثيرة في الحث على التآلف والإخاءة والمحبة والبعد عن الشحناء والتقاطع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما خطرت التقاطع كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين واثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم فبعض الناس يبغض أخاه من أجل شيء من الدنيا إما لأجل مال أو من أجل شيء تافه فهذا خطأ فحاول يا أخ المسلم أن تزيل البغضاء بينك وبين إخوتك بقدر المستطاع وحاول أن تقتدر في كل شيء يثير الأداوة والبغضاء أن تبتعد عن كل شيء يثير الأداوة والبغضاء لأنكم إخوة في الإيمان والأقيدة لأنكم إخوة في الإيمان والأقيدة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فالإيمان الصحيح يؤدي إلى المحبة بين المسلمين حتى يكونوا متصافين غير متباغضين يسعون لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لذلك ينبغي لكل مسلم أن يفرح بفرحة أخيه المسلم ويحزن بحزنهم ويشاركهم آلامهم وآمالهم ويسعى لما فيه إصلاح ذات البين وقد جاء الشريعة الإسلامية تحث المسلمين على إصلاح ذات البين لتبقى القلوب المؤمنة متوادة متحبة لا متقاطعة متباغضة لقول الله عز وجل واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أيها المؤمنون عباد الله اعلموا أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض فإن الصلح بينهما أوكد فليصلح بين الناس فالمصلح بين الناس ثوابه عند الله عظيم كما جاء عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أفضل الصدقة إصلاح بين الناس رواه الطبراني ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذا الأمر قدر استطاعه بل لا تهكرن من المعروف في باب الإصلاح بين الناس وأن تصلح بين طفلتين فإنه من أعظم الأعمال وما أعظم الإصلاح بين الزوجين وبين الإخوان وبين الأصدقاء وبين الجيران احتسابا لثواب الله تعالى وطمعا في موعوده في علاه فالمؤمن لا يستقل بأمر دنياه ودينه ولا بد له من معاونة أخيه المؤمن ومعاضدته فالإسلام دين اجتماعي والفرد لبنة في بناء هذا المجتمع وعليه أن يرأى حقوق الآخرين كما يحب أن يرأى حقوقه واعلموا أن دخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان وأن إيمان أحدكم لا يكمل حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه فالحكمة في ذلك عباد الله أنه لا يمكن أن يعتدي على أحد من المؤمنين في ماله أو في إرضه لأنه لا يحب أن يعتدي أحد عليه بذلك فلا يمكن أن يحب اعتداءه على أحد في ذلك فاتقوا الله أيها المسلمون وكونوا عباد الله إخوانا واعلموا أن من أسباب التآلف بينكم إفشاء السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم راه مسلم وهذا الحديث يدل على أن السلام من أول أسباب التآلف وأنه مفتاح جلب المودة والتعاطف بين المسلمين وقد وصف الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون بأنهم رحماء بينهم فقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية فعليكم أيها المسلمون بالتأسي بهذه الفرقة الناجية في إجلاب المحبة والمودة بينكم واحترام بعضكم بعضا والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازع وأن تحذروا الفرقة والاختلاف الذي يؤدي إلى التشتيت والتضعيف وخراب المجتمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على من والهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi lalle na daga cikin karamcin Allah subhanahu wata'ala da ni'imar da ya wannan al'umma ya aiko musu manzo sallallahu alaihi wasallama afdalur rusul kuma ya kira wannan al'umma zuwa ga bautar Allah kada a yi masa shirka a ƙarƙashin wannan kira kuma ya kira mabiyansa a kansu hallara waje guda ƙarƙashin tuta ta musulunci da ta Allah da soyayya a tsakaninsu su kau da ƙiyayyar da take tsakaninsu da saɓani a dalilin wannan kira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka wayi gari masu ƙaunar juna har ma suka zan mutum yakan fifita kansa al'amarin duniya yakan fifita waninsa akan kansa cikin al'amura na duniya ko da ku shi ma yana da bukata wannan falala ce ta Allah subhanahu wata'ala gare su da yamma wannan al'umma mu kuma muka biyo baya Allah madaukaki yana faɗa dangane da waƙiyin sahabbai cikin Madina واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كتنا لوكتين ددا كوكي أبو كان غابا كتنا نعمر الله تعالى أقرأك لوكتين ددا كنا أبو كان غابا باكو أقامتي جي أما الله يحد أزوج كاتنكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا da ni'imar Allah sai suka kuka waye gari ƴan uwan juna karkashin wannan sai Allah ta'ala ya hada zukatan mu'minai soyayya ta musulunci suka kyautata zamantakewarsu kalmarsu ta zama to guda alhali da zukatansu a rarrabe take suna gaba da juna dukka wannan falala ce ta Allah mu sani irin wannan ƴan uwantaka ta musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita da kauna wadda ake nunawa karkashin addini wadda musulunci ya zo da ita kuma ya zaburar da mutane akan su koyi da ita Allah maɗaukaki ya yi bayani a kanta cikin ayoyi da yawa a cikin alkur'ani cewa musulmi su zamanto masu ƙaunar juna ƙauna irin ta musulunci su yi watsi da gaba da saɓani wanda zai kai zuwa ga gaba a tsakaninsu wanda shi ne zai kawo tarwatsewarsu har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe di ga musulmi dangane da abubuwan da zai kawo saɓani a tsakaninsu da kuma katsewa da za su yi ma juna su zamanto baran-baran cikin wani hadisin abu hurairar ta Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kowane rana na alhamis da kowace rana ta litinin ana bujurowa da ayyukan bayi ga Allah subhanahu wataala alhali shine mafi sani idan aka kawo kyawawan ayyuka na musulmi ga Allah subhanahu wataala to sai Allah ta'ala ya ce duk wanda baya shirka da Allah da komai kowane irin nau'in shirka a gafarta masa amma sai Allah ta'ala ya ce kamar yadda annabi ya faɗa banda mutum biyu waɗanda su akwai gaba a tsakaninsu da ƙiyayya sai a ce musu unzuru hazaini hatta yasliha unzuru hazaini hatta yasliha waɗannan kan kuma su jinkirin yafiya kar a gafarta musu har sai sun yi sulhu a tsakaninsu wannan hadisi imam muslim ya ruwaito zaka ga da yawa daga cikin mutane wani yakan yi gaba da ɗan uwansa musulmi akan wani al'amari ne na duniya watakila dukiya ce watakila wani abun ma da bai taka kara ya karya ba sai a yi gaba a kullaci juna ana ta bibiyan juna da bita da kulli wannan kuskure ne a addini domin yana rushewa kyawawan ayyukan bawa da haka ake ɗan uwa musulmi ka iya bakin ƙoƙarinka wata ƙiyayya da gaba da saɓani da ke tsakaninka da ɗan uwanka musulmi a yi ƙoƙarin kyautata shi iya gwargwadon yadda za ka iya aiwatarwa ka iya bakin ƙoƙarinka ka nesanci dukkan wani abu wanda zai iya sabbaba ƙiyayya tsakaninka da ‘yan uwanka musulmi ya kawo gaba domin mu sani mu ‘yan uwa ne na addini kuma musuluncin ya haɗa mu waje guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha shi mu'mini ga dan uwansa mu'mini tamkar gini ne kowane bulo baya zama shi ɗaya kan taimaki ɗan uwansa ne sai a zauna a yi ƙarfi don haka imani ingantacce yana kaiwa zuwa ga soyayya ne a tsakanin musulmi musulmi sai su zamanto cikin sahu guda ba masu gaba da juna ba suna yin al'amara domin kyautata al'amarin addininsu da zamantakewarsu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya ce kwatancen muminai na yadda suke son juna da yadda suke tausaya ma juna da yadda suke tarairayen juna kamar jiki ne guda ɗaya domin jikin mutum yana da gabbai da dama idan gaba guda ɗaya ta samu jinya to dukkan jikin ne yake taimaka ma wannan gaba wajen jin zogin da rashin bacci ba a barin jinyar ga wannan gabar ita ɗaya to haka muminai suke don haka ashe ya kamata ga kowane musulmi ya zamanto in abin farin ciki ya samu ƴan uwansa musulmi shi ma ya taya su in abin bakin ciki ya same su shi ma ya taya su abin da ya dame su shi ma ya dame shi abin da ya dadada musu shi ma ya dadada masa kuma iya bakin kokarinsa wajen ya ga ya kyautata abin da zai kawo baraka a tsakanin musulmi shari'ar musulunci ta zaburar da musulmai su rika yin sulhi a tsakanin al'umma su rika kyautata a tsakanin waɗanda suka zan sai rarraba domin zukatan muminan su zamanto a dunkula waje guda masu soyayyen juna saboda Allah maɗaukaki ya ce wattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin lalle ku bi dokar Allah maɗaukaki kuma ku kyautata ku yi sulhi a tsakaninku ku bi Allah ku bi manzansa in har ku mu'minai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana kuma Allah ta'ala yana faɗa cikin wata aya cikin suratul nisa la khayra fi kathirin min najwahum da yawa gana wadda mutane suke babu alheri cikin ta wadda kan akwai alheri kai tsaye illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya umarni ganawa domin ai sadaqa aw ma'rufin ko ganawa da aka yi umarni da abin da Allah ke so aw islahin bainan nas ko ganawa da aka yi domin ai sulhi a tsakanin mutanen da suke sabani yan uwa musulmi lalle mu sani yin sulhi a tsakanin mutane yana da falala mai yawa a addinin musulunci kuma duk lokacin da mutane suka zamanto dangantaka su tafi ƙarfi to sulhun da ya zama wajibi a tsakaninsu shi ne fi ƙarfi wanda duk zai sulhi a tsakanin mutane imma makusata ne ko ma manesanta yana da lada mai gwabi a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda ya zo cikin hadisin Amr ibn al-As Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus sadaqati islahun bainan nas sadaqa mafi girma kai sulhu a tsakanin mutane don haka ne ya kamata ga kowane musulmi ya zamanto shi ma ya daura sirdi ya ja damara akan wannan al'amari wanda yake mai gwabin lada a wajen Allah subhanahu wataala gurgudan iyawarsa kada ka raina yin sulhi a tsakanin mutane ko da ku tsakanin yara ne kanana guda biyu suka yi sabani yi kokari ka sulhu a tsakaninsu don ka samu wannan lada domin yana da cikin lada wanda yake mafi girma to in har zaka samu lada wajen sulhu a tsakanin yara kanana ina kuma ladan da zaka samu in ka daidaita tsakanin ma'aurata suka dawo suka daidaita ko kuma ka daidaita tsakanin abokan da suka san sabani ko kuma ka daidaita aka samu sulhu a tsakanin makwabta kai wannan domin neman lada a wajen Allah subhanahu wataala alal haqiqa ladan ka yana da yawa a wajen Allah shi mumini baya taba zama shi kadai al'amarin addini baya taba zama shi kadai al'amarin duniya dole sai ya hadu da wani sai ya nemi taimakon wani shi ma sai ya taimaka ma wani sai ya hada karfi da wani sai wani ya nemi shi ma a hada karfi da shi don haka musulunci addini ne na hadaka wanda dole sai an hadu ɗaya ɗaya ko daga cikin mutane kowa kamar tubali ne a cikin yin wannan gini na musulunci ashe kenan wajibi ne musulmi ya kiyaye ma 'yan uwansa musulmi haƙoƙin da yake so shi ma a kiyaye masa mu sani shiga aljanna baya taba tabbata har sai an san imani kuma mu sani shi imanin ɗayan mu baya cika har sai lokacin da yake kaunata ma dan uwansa musulmi al'amarin kirki wanda shi ma yake so ma kansa hikimar da take cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ambata ɗayan ku baya imani sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa shine cewa in har ka fahimci haka to kenan ashe ba zai taɓa yiwuwa ka yi zalunci ga wani ba domin kai ma ba ka so a zalunce ka ba zai taɓa yiwuwa ka yi zalunci ga wani a cikin dukiyarsa ko mutuncinsa ko jininsa ba domin kai ma kana so kada a maka zalunci ashe abin da kake so ma kanka ba za ka yi ma wani ba abin da ba ka so a maka ba za ka yi ma wani ba wannan shine hikimar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi don haka ashe tunda baka son kai wani ya maka ka tobara to kai ma ba za ka yi ma wani ka tobara ba don haka mun tsoron Allah yan uwa musulmi mu zamanto yan uwa a karkashin tutar addinin musulunci kamar yadda ake so mu kasance mu kasance mu kuma ƙara sanin cewa sabubban da ke kawowa dunkula waje guda tsakanin musulmi suna da yawa daga ciki annabi ya ambata mana sallama annabi yana faɗa cikin hadisi ya rantsuwa baya buƙatar ta amma sai da yayi ya ce ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa ba ku shiga aljanna har sai kun yi imani wannan sharaɗi ne kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku baya samun imani malamai suka ce ai anan ba yana nufi annafil kulli bane imanin ku baya cika har sai kun yi soyayya ta musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana nusar da ku zuwa ga abin da in kuna yin sa zai ƙara soyayya musulunci tsakaninku ba annabi ya ce afshu salama bainakum ku rika watsa sallama tsakaninku in kuna yin ta da zuciya daya za ta ƙara kauna tsakaninku imam muslim ya rawaito hadisi wannan hadisi yana nuna ashe ita sallama tana daga cikin matakai na farko waɗanda suke kawowa soyayya a tsakanin musulmai take jan zukata su zamanto sun haɗu kuma an samu ƙauna Allah subhanahu wata'ala ya siffanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su ne karni mafi alheri kamar yadda annabi ya faɗa ayan alqur'ani ma ta faɗa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas su'ay al-mukhatabun ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambata cewa Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suke tare da shi sahabbansa kenan waɗanda suke hallara a lokacin tare da shi Allah sai ya siffanta su da cewa ashidda'u alal kuffari tsananin su yana nan akan kafirai masu tsanani ne ga kafirai amma tsakanin sai ce ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakanin su don haka yan uwa musulmi ne iya bakin kokarin mu wajen yin koyi da wannan al'umma waɗanda su ne suka samu tsira aka ba da shaida akan su mai koyi da su wajen mu ma samar da soyayya in har ba za mu yi irin yadda suka yi ba ba mu iyawa don sun kere mana amma mu kwatanta irin abin da suka aikata mu iya bakin kokarin mu wajen jawowa soyayya tsakanin mu irin ta musulunci mu zan masu girmama junan mu ko yaya matsayin mu ko yake mu zan masu komawa zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don lokacin da muka samu jayayya da sabani domin alqur'ani da sunna su daidaita tsakanin mu mu lallai wajibi ne mu kiyaye rarrabuwa tsakani mu kiyaye dukkan abin da zai jawo baraka a tsakanin al'umma musulmi aga musulmi a rana aga musulmi suna sabani a tsakanin su wannan abin kunya ne Allah ta'ala yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun la'allakum turhamun ai abin sani kawai innama yakaw adatu hasr innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'mine sune kadai yan uwan juna inji Allah don haka fa aslihu bayna akhawaykum ku kyautata abin da ke tsakaninku na ƴan uwantaka wattaqullaha ku kiyaye dokar Allah la'allakum turhamun lalle za ku samu rahmar Allah idan kun yi haka ubangiji Allah ta'ala ka tabbatar da dugadugan mu akan addininka Allah ka ƙara soyayyar musulunci a tsakaninmu Allah ka ba mu ikon girmama juna da mutunta juna ubangiji Allah ta'ala dukkan abin da zai kawo sabani a tsakanin al'umma ɗaiɗaiko ne iyalai ne abokai ne abokan sana'a ne ubangiji Allah ka kauda irin wannan sabani Allah ubangiji ya kawo mana sauki a wannan rayuwa tamu Allah ka sanya aljanna ta zama ita ce makomar mu Allah ka gafarta mu iyaye mu ka gafarta mu malaman mu da ƴan uwan mu wanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ubangiji ka sa ƙarshen mu ya farkon mu kyau umu ila salatikum yarhamukumullah